أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب غداة أولاد ذكر محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا آمر على جيشه إلى أولاد فلقي بريد بن الصمد وقتل جريد وحكم الله أصحابه قال أبو موسى وبعثني ما أبي أمير فرمي أبو آمر في ركبته رماه بشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا أمي من رماك فأشار إلى أبي موسى فقال لا تقاتلي الذي رماني فقتلت له فلهبته فلما رآني ولا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تسجد فكف فاقتربنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي آمر قتل الله صاحبك قال قال فانزئ هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء وقال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي واستحدثني أبو آمر على الناس فمكثت يسيرا فمكث فمكث يسيرا ثم مات فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراج قد اكثر رمال الشهيد بلاله وجنبيه فاخبرته بخبرنا وخبر ابي امر وقال قل له استغفر لي فدعا بماء فتوضا ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لأبي أبي آمر لأبيد أبي آمر ورأيت بياض يديه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس فقلت ولي فاستغفر فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو هريرة إيداهما لأبي آمر والأخرى لأبي موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم babu gazuwata a wudasi babu ne yana zai magana a kan wasu yakin a wudasi to kamar yadda ranar muka faɗa wasu suna cewa gazuwata hunayin da ita ce gazuwata a wudasi domin gazuwata hunayin a yadda muka yi bayanin garin nan to da irin adadin abin da aka tafi to ita ma ana ce mata ga zo ta auɗafi dan daga munayin su shi ne aka yi wannan yaƙi ko kuma a'a a'a ita hunayin ita ce auɗafi ɗin ba wai wani wuri ne auɗafi ɗin daban ba to amma duk wanda aka ɗauka wato duk ɗaya ne ko a ɗauka wato ga zo su ne ita ce ga zo ta auɗafi ko kuma a ɗauki auɗaci ɗin wani gaji ne daban domin shi auɗaci wadi ne a garin wato a ƙasar hawazina wadi ne a ƙasar hawazina shi auɗaci da haddasa muhammadu bin al'alayi haddasa abu usamata an buraidin an buraid bin abdullahi an abi burda an abi musa radiyallahu anhu qala buraid bin abdullahi ya karɓo daga abu burda shi kuma daga abi musa al-ashari radiyallahu anhu Allah ya ce kala shi Abu Musa ya ce lamma faraka Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min Hunaini yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yaki ya gama yaki ba na ya kare yakin Hunainu an yi yakin Hunainu an gama an cinye da wasu nasara to ba asa aba amirin sai manzo Allah ya aiki aba amirin alajeshin ya shugabantar da shi akan wato wata runduna sai ya aike shi ila audasin zuwa ga audasin ma'ana da yakin wulen daga nan mazala ya aiki a ba a ne rasin ya tafi a wuɗa falaki durai da mun samata samati a nan da ya tafi a wuɗa sai ya haɗu da durai da ɗan samati ko kutula durai da sai aka kashe durai da nan bayan an haɗu wa zuba Allahu ashabahu Allah ya karya wato ashabahu abokan shi durai قال أبو موسى sai abu musa yake wa ba a ma a bi amirin wasu suna zala aikin tare da ni da abi amirin to muna tafiya faru miya abu amirin sai aka harbi abu amirin fi rukbati a gwiwarsa sai aka harbe shi a gwiwarsa ramahu tushamiyin tushamiyin ne wato ya wato ya ya ya harbe shi ta hannun wato da kibiya shi tushamiyin wato sunansa ala'u bin al-harith eh ko kuma a'a aufa ibn al-haris ko ala ibn al-haris ko aufa ibn al-haris sunansa shi jisamiya mutum ne to fa azmatu fi rubbati shi ga sai ya same shi wato a gwiwarsa fanta yake ne sai na fike zuwa gare shi fa kullu sai ya ami ya ami na marra maka waye ya harbe ka yadda ke ka fa ashara ila abi musa to shi abi musa ne shi gurin sai yana tambayar sai wa shi abi musa ishara faƙala sai ce da abu musa za ka ƙatili wancan shi ne wanda ya kashe shi ne wanda ya harbe ni shi ce shi ne yanzu nan allazi ramani shi ne wanda ya jefe ni faka sartu lahu sai ne nufi gare shi fala ya kuru sai na same shi fala ma da aini yayin da ya ga na zo na same shi walla sai ya juya ya gudu shi kenan yana gudu fasa batu sai na bi shi wajen alfa a kulu lahu sai na hasi ina gaya masa ina cewa alatan sahih shin ba za ka ji kunya ba eh dan na biyo ka in dai kai namiji ne bai kamata ka ji kunya ba in dai kai namiji ne to na biyo ka sai ka tsaya mu kara a ga wane ne wanda ya wani kalbi to shi ke alata hutu ba za ka ba za ka tsaya ba to fa kaffa shikenan sai ya kare gudun sai ya tsaya eh fa talafna to shikenan sai muka yi tare ne ya ni da shi ya sare ni in sare shi darba sai ni wato wato duka biyu sai da takobi to shi kenan sai Allah ya bar sa a faka talku yace Abu Musa ce sai na kashe shi sun ma kullu la bi amir yace sannan sai na faɗa a bi amir na ce shi qatalallahu sahibaka na zo wato bayan ya kashe wanda ya kashe abi amir sai sun sabani takobi sai ya dawo ko abi amir bayan ya kashe shi sai ke ga masa sai ce to qatalallahu sahibaka Allah ya kashe wannan mutumin naka wanda yanzu ya harbe ka kala shi kenan sai ya ce fan fansala sai shi sai ce da ya ce abu musa ya ce fanzi haza sama shire min wato wannan kibiyar shi kenan ya ce abu musa ce fana za ta wuce na cire shi fana za ni mulma sai ruwa ya tsattuwa daga inda na cire shi kala ya ce ya bula an yanin dan uwana a ƙarƙin nabiya sallallahu alaihi wasallam salama sun ka koma ni ba zan kai ba amma an ka koma ka ce ina gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qullahu kuma in ka gaya masa sallama ta ka ce da shi istaghfirli ya nema mun gafara to shi ne sakon da ya yi masa dan yana ganin wato ba zai kai ba to sai abu wasa yake wasu ta halafa ni abu amir alal nasi sai abu amir shi kuma ya sa ni ne na zama halifarsa a bisa jagorancin wayannan mutane kuma kusa sai ya zauna gaira ya tsira kai kuma kusa ga tsira sai ya zauna kaɗan kamata shi kenan sai ya mutu ya zauna kaɗan shi kenan sai kuma ya mutu faraja aku ya ce sai na dawo daga wannan yakin dan dawo da rundunar fada kaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na shiga wato ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ya ɗakin sa ala saririn yana kwance a wani gado murmilin mai wato tsatsagewa wato gadon da yake wato ya tsatsage eh ramulu shine wato idan aka ce ramala ma'ana shakka ya tsage wa alai ibrahim amma akwai shimfiɗa a kan gadar yake ɗan asar limanin saririn zahiri shi wannan tsatsagewar ya yi alama a bayan manzo Allah duk da shi alamar tsatsagewar wato alamar wato kamar mutum ne kwanta akan tabarma idan ya tashi ta sai ga alamar tabarma ko a kumatunsa ko a cikin zanen inda ya kwanta a wajen tabarma to gadar haka yi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen bai da gefen manzo Allah sai ce to fa akhbartuhu sai na bashi labari da khabarin na da labarin fiji Musa sai sai na ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi an je wannan yaki na Udatu kuma ga abin da ya faru an harbi Abi Amir kuma ya rasu kuma ya ce isar da gaisuwarsa zuwa gare ka ya Rasulullahi kuma yana son kalima masa gafara Allah sai na bashi labari wa khabar Abi Amir kuma na bashi labarin Abi Amir har rasuwarsa wa qala sai ya ce shi rawi ke da shi kullahu ka ce da manzo Allah istaghfirli wato yana yi wa manzo Allah hikayar abin da Abu Amir ya gaya masa yace sai ce da ni kullahu ka gaya masa istaghfirli ya nema mun gafara fada abi ma'in sai manzo Allah ya kira yace a kawo ruwa shikenan sai aka kawo manzo Allah ruwa fa tawadda sai ya alwala thumma rafa'a yadayhi sannan sai ya daga hannayensa fa qala sai manzo Allah ya ce Allahumma ighfir li ubaydi li ubaydi abi amir Allah ka gafara ga Ubaidu a ji amirin yake cewa a ji abu musa yake cewa wani aiki ba ya zai dai har sai daga hasken wato farin hammatarsa da ya fara addu'a sun makala sannan sai yace Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min al-ida sai ce ce yana masa addu'a yana cewa ya ubangiji ji manzo Allah Allah ka sanya shi ranar alkiyama bulbushin kili daga cikin wasu halittarsa wato duk mutane Allah ka sa ya zama yana bulbushin ya zama wato yana bulbushi wato amma ba duba wasu daga cikin halitta in kace dukkan halitta kaga har shi manzo Allah din kenan da kuma annaba da kuma annaba to kaga ku an yi ittifaqi cewa ba wanda zai ji manzo Allah ba wanda zai fi manzanni ba wanda zai fi wato ba wanda zai fi wato annabawa eh domin mataki na manzo Allah shine na farko sai sauran ulul azmi suke bin sa sai sauran manzanni sai kuma annabawa domin manzanni suna sama da annabawa to bayan duk wa'annan kuma a duk halitta Allah sai sai na abubakar shine yake zo bayan domin an ittifaqi banda annaba da manzanni ba wanda yake sai na abubakar daraja a cikin halitta shine kaga nan da manzala yake cewa Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin Allah ka sanya shi ranar alkiyama burbushin tili kaga ba kowa da kowa ba kenan eh burbushin tili min halika daga halitta kamilan nasu daga mutane kaga minan nasu wannan min a wato na hau min tabi'iyya ce ta ba'adi ce idan min ta zo tana nufin shashi amma ba wai tana nufin duba eh ka sanya shi burbushin tili daga daga mutanen hakika daga cikin wannan ma min tabi'iyya ce eh min ta farko tabi'iyya ce min hakika daga cikin mutanen ka ba duba ki dai ba minan nasu daga mutane ba kuntu sai nace da manzo Allah wali ni ma kai mun ka nema mun gamara ya rasulullahi فاستغفر ولي فاستغفر لي ما كلمة من غفر فقال سيد اللهم اغفر لي عبد الله بن قيس ذنبه الله تغفر عبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما يا ubangiji ka shigar da shi ranar alkiyama mashiga wanda yake wato mai girma kala abu burrata abu burrata yace hidahu ma daya addu'ar li abi amir da abi amir ce wal ukhra daya kuma tafi ita kuma li abi musa ga abi musa al-ashari
باب غزوة الدائب في شوال سنة ثمان قاله مسلم بن عبدة حدثنا الحميدي سمع سفيان حدثنا هشام عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخلص فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله لا رأيت إن فتح الله عليكم الدائب غدا فعليك بابنة كيلانا فإنها تكجد بأربع وتكجد بثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن قال ابن بوينة وقال ابن جريج المخنث جيتم
باب غزوة الدائب باب من ياك الدائب في شوال أكين شوال سنة ثمانية وفي شكرا تتفت daga hijiran manzala sallallahu alaihi wa sallama shekara ta takwas aka yi wato gazuwar ta tsayifa manzala sallallahu alaihi wasallam ne je wannan yaki tsakanin da da da maka nisan aifa da maka kamar kiyasin zango biyu eh a yanzu ana cewa kamar kilomita wato 60 zuwa wato 65 ko 70 daga maka tana wato gabas da maka to manzala ya je ya wannan yakin kamar da muka sani dukkan da aka ce an je yakin an ce gazuwaki to manzala ya halarta in an ce sari ya su to mazala bai halatta ba aike ya yi to mazala ya je wannan yakin shekara ta takwas daga hijirarsa kala musa bin ukubata musa dan ukubata ne ya faɗi wannan yace shekara ta takwas daga hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je hadathana Umar biyu سمع سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها shi ne shi kuma shi ya zantar da mu shi kuma ya ji sufiyana shi kuma sufiyana ya ce hijab ya zantar da mu daga babansa shi kuma babansa ya ce daga zainab binta abi salmata zainab binta abi salmata ita ta ba shi labarin an ummiha daga mahaifiyarta ummu salmata ummu salmata radiyallahu anha ita ta ba ta labari take cewa da hala alayya nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gare ni wa in ji muhannasun akwai wato wani dan daudi ya ci gare dan daudi shine mukhallaf haka ne to sai na sai na bihi eh ya kulu shi dan daudin nan yana faɗa ni abdullahi bin abi umayya bin abdullahi dan abi umayya yana cewa ya abdullahi ya kai abdullahi araita ka ba ni labari in fataha Allahu alaikum wa ta'ifa gadar idan Allah ya bude muku ta'ifa gadar gobe kuka samu kan aka je yakin ta'ifa din nan Allah ya sa kuka yi nasara to shikenan fa alayka bi innati gailala ina na wato ina ina umarta ka wato ina rikashe maka yar gailala ma'ana ka samu yar gailala ka dauke ta in kun nasara ita ta zama wato ita ce kamar wato ta zama wato ita ce ribarka eh sun za a raba wato ganimar yaƙi ita ta zama ita ce wato ganimar da ka samu fa inna sannan cewa ita wannan idratu gailana tukulilu tana zama zuwa da arba'in da hudu wata jir tana ba da baya da samanin da takwas wato sufa ce ta mata da gabato da tana gabatowa da hudu tana juya baya da takwas sufa ce ta mata wato wannan dan dauje shine yake faɗa وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في manzo Allah yana ji sai yace la yadkhulan haula alaikum la kan wannan irin wa'annan ka su ƙara shiga wajen ku to shi ya kore su yace ka su ƙara shiga saboda wato irin abin da ya faɗa kamar wato ya faɗa abubuwa ne na albasha eh to tun wannan zamanin dama haka daudi ɗan daudi akwai su to amma kuma wato su ɗan daudi duk inda suke babu alheri a ciki babu alheri duk inda suke babu alheri shi za manzo Allah yake kan wannan kan wannan kan irin wannan kan wanda ya kuma shiga ciki wajen ku ma'ana kan wanda ya bar wasu irin wannan suka shiga cikin iyalansa sallallahu alaihi wasallam qala ibn ubayy ibn ubayy yace qala ibn jarir ibn jarir yace al-muhannas wannan dan daudu kitu shi sunan sa kitu eh حدثنا محمود بن حدثنا محمود حدثنا ابو اسامه عن ان شاء الله هذا وزاد هو معاصر الصحيح يوم الجمعه حدثنا محمود تسوى حديثي كده حدثنا ابو اسامه ابو اسامه يا من تدبو ان هشام من الشام shi ma ya rantsar da mu bi haza da wannan hadisin kuma da wannan hukuncin da manzo Allah ya yi da hadisin nan da wannan wato dan daudi eh wazada wato kuma ya a cikin wato ruwaya shi Abu Usamata ya ƙara cewa huwa muhasirun atsayi shi manzo Allah yana ne wato yana ne wato kewaye ɗaya fara mai jihar bayan ya ji ya tsira ya tsara ita ita garin tayi ba
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن da'i da'i fa yi maka fata yi uku ko da'i
دائبة eh muhasir da'i ba ko Muhasir da'i ba.
eh magana yana mai tsare da'i ba eh ba da'i ba دائبة yawa na حدثنا علي بن عبد الله yawa din ne kisa ba da'i muhasir da'i ba eh akwai kasa amma na na san ma na tafi ne sama yawa fata guda fata ya tuki eh ba'i ba ne حدثنا سفيان عن عمرو عن عن ابي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمرو قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائبه فلم ينزلهم شيئا قال كنا قادرون ان شاء الله فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح وقال مرة وقال مرة تفتح ندخل فقال اعبدوا على الكتاب فغدوا فأصابهم جراهم فقال إنا قادرون غدا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة فتبسم قال قال له بيدير حدثنا سفيان الخبر كله
حدثنا ابن الله حدثنا سفيان عن عبد عن ابي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمر قال سيدنا عبد الله بن عمر يقول لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفه يعني لما زال الله صلى الله عليه وسلم يسأل الطائفه فلم يزلوهم شيء شيئا da da ya tsare su sai mana wato ba a yaki an ci garin da yaki ba ma'ana ba Allah bai samu komai ba tunda ba a- ba a- ba a buɗe garin ba tukunna kala shi manzo Allah sai yake cewa inna qabuluna insha Allah in Allah ya zo mu za mu sake dawo an shi in gari ya za mu dawo eh fata kula alaihi wannan abin da manzo Allah ya faɗa sai yi nauyi gare su wa qalu su sahabbai sai suka ce nazhabu yanzu ma tafi wala naftahu ba za mu buɗe wannan garin ba mu tafi ba mu buɗe gari ba to wa qala maratan wata marar kuma sai suka ce manzo Allah sai aiki inna qabulu za mu dawo eh wannan wato sai tsabibi ne kuma wata bada sai aka ce ayi la kabulu eh muna dawowa za mu dawo insha Allah fa qala wato sai gaza manzo Allah ce ugudu ku sammako alal qital bisa yaki fa gado sai suka sammako fa asabuhum jirahu suka samu raunuka a wajen yaki fa qala sai manzo Allah kuma ce inna qabidu da gobe ma za mu sake dawowa insha Allah fa ajabu wannan abu da manzo Allah ya yi na tsayawa sai ba su mamaki fata hijjar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya wa qala sufyanu sai mu sufyanu yake marrata wata marra ma'ana inna qabiluna insha Allah gadan marrata eh ko kuma inna qabiluna gadan marrata insha Allah eh fa tabassama sai manzo Allah sai yayi dariya yayi murmushi qala sai mai baya ce qala al-humaydi humaydi yace hadathana sufyanu al-khabara kullahu sufyanu ya bamu wannan labari baki ɗayan sa yadda labari yake shi ya gaya mana حدثنا محمد بن بشار حدثنا بندر حدثنا شعبة عن حاتم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول مرة رأى سامي في عبيد الله وأبا بكرة وكان تصور في تنسائه في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام وقال هشام اخبرنا محمد عن عاصم عن ابي الالية او ابي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وابا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال اجل اما احدهما فاول ما ذهب يسامي في سبيل الله واما الاخر فتنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ثالث ثلاثة وعشرين من الدائب
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عاصم قال عاصم يجي سميت أبا عثمان ناجي أبا عثمان قال يجي سميت سعد في كما ناجي سعد وهو أول مرة ما بسعد في سبيل الله shi sa'adu shi ne farkon wanda ya jifa da kibiya cikin ɗaukaka addinin Allah wa aba bakarata yace na ji aba bakarata wa kana tasawwara wato wato wa kana tasawwara hikmar tsayi shi kuma ya zama shi ne wanda ya haura katangar wato ɗa'iba shi ulatin cikin mutanen da suka suka haura to fa ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a sai ko fa ja'a sai suka zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai suka ce da shi samiya to fa ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi sai zo mun annabi sallallahu alaihi wasallam a to ya bayan ya ha bayan bayan قال سميت أبا عثمان هو قال سميت سعدا yake na ji sa'adu huwa awwalu marra ma bi sahani shine farkon wanda ya jifa da kibiya fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah wa aba bakarata eh wa aba bakarata kuma na ji aba bakarata ko awwal marra ma bi sahani bi sabilillah ba da ba wannan ba ma ɗauke ne akan a wani mara ma da tamin ba wa a baba karata na ji ma a baba karata wa kana ta sauwara hikimar tsayi ya zama shi ne wanda ya haura wato katangar tsayi ba fi unatin cikin wasu mutane wato mutanen da suka haɗu suka wato suka suka suka suka haura katanga ka'aba fa ja'a sai zo ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama sai zo gun annabi sallallahu alaihi wa sallam shi wato a baba karata din eh shi ne zo gun annabi fa qala to shi wa'anda ya samu din su su ne su sai suka ce ta ni nan najiya mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi yana cewa man da'a ila ghairi abihi wato wanda ya da'awa da sunan wani uba ba babansa ba eh ma'ana yake shi dan wani ne bayan kuma wani ba shi ne babansa ba wa huwa ya'lam kuma ya san wannan din ba shi ne baban ba babansa ba to shi fal jannatu haramun alaihi fal jannatu alaihi haramun aljanna ta haramta gare shi وقال هشام هشام يتوا أخبرنا معمر معمر يا بام الأباري أن آسم لك آسم أن أبل الآلية لك أبل الآلية أو أبي عثمان حكم لك أبي عثمان أن حكيم بن حكيم وأن واتو إلاجي لك راوي كنا قال يكي سميت سعدا ناجي سعد وأبا بكرة دا أبا بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنكر أولا حديث لك النبي صلى الله عليه وسلم قال آسم آسم يكي قلت سينبأ لك لقد شهد عندك رجلاني hakika wato wallahi akwai mutane biyu da suka yi shaida a wajenka hasbuka fi bima shaida su ta ishe ka ba sai ka nemo shaida ba kana sai ce ajal haka ne amma a haduwa wato ɗayan waɗannan mutanen biyu wato fa awwal mara ma bisami fi sabilillah shine farkon wanda ya jifa da wato kibiya cikin ɗauka addinin Allah a wannan wato yaki wa amma al-akharu amma ɗayan فنزل الى النبي شنو wanda ya sauka wato ya sauka don annabi sallallahu alaihi wasallama salisu salasatu ashirin shine wato na 23 wato wanda ya wun annabi ne da daifa a daifa
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي قدس عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل نازل بجيرانته بين مكه والمدينه ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجد لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أبشرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كيهأة الجببان فقال رد البشرى فأصبح بلا أنتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه فأبررا على وجهكما ونهوركما وأبشرا فأخذ فأخذ البلح ففعلا فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أبياد أمكما فأفضل له فأفضل لها منه دائمة
حدثنا محمد بن الله حدثنا ابو اسامه عن بريد عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى an karɓo daga abi musa al'ashari radiyallahu anhu Allah ya ce shi kala yace kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam na zama ina wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa nazilun bil jiranati shi manzo Allah yana mai sauka a jirana bayan makka wal madina tsakanin makka da madina sunan gari ne ana wucewa a mota ana ganin garin eh da kuma sai board an rubuta a jirana wa ma'ahu bilalu mazala bilal yana tare da shi a lokacin fa akan nabiya sallallahu alaihi wa sallam a arabiyun sai wani balare mai kauye ya zo da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ce da annabi ala tunziru ma wa adtani shin ba za ka wato zartan min da abin da kai mun alƙawari ba ma'ana ba za ka cika mun alƙawarin da kai mun ba fa qala lahu sai wanda Allah ya ce shi abshir yi barin ciki kai murna fa qala sai wannan balabura ban koyo ce kad aktarta alayhi min abshir kayo ta ga mun abshir sai ce mun kake kawai ne murna ne murna to shikenan fa akbar ala ala abisa sai ya gabata bisa abisa al-ashari wa bilal da bilal kai asul gazabani eh kamar wato yana da fushi manzala kenan ba eh sai manzala ya jiya ran Abu Musa da Bilal kamar wato ya yi fushi matsala sai manzala sai ce da su raddal bushra ya dawo da wato albushir din da ne masa to fa azbila an kuma ku ku karbi wannan albushir din kala sai Abu Musa da Bilal sai suka ce kabilla mun karba ya Rasulullah thumma da abi kadahin sai manzala ya kira wato aka kawo masa wato mataki fihi ma'un wato da ruwa ke ciki faka sana ya dai wanke hannayensa wa wata hagu da fuskarsa fihi a cikin wannan masakin a cikin ruwan wa majja fihi shike ne kuskura bakinsa ya toba a ciki sun matsala sai na sai yake da su isra ba ku sha wannan ku sha mino daga gare ki wa afirga ala wujuhi ba ku zuba kuma a fuskarku wani wuri kuma da kirjin ku wa amshira ko ku farin ciki ba aka barka daha sai suka ɗauki wannan wato wannan ƙwarya fa fa'ala suka aikata abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su to suna cikin wato aikatawar suna cikin shan da wankewar fa nadat ummu salmata min wara istitri sai ummu mu'minin ummu salmata sai kira tana bayan hijabi an abdullahi ummukuma ku rage wa ku rage wa wato babanku eh to fa abba abdullahi hanin hudai fatan sai suka rage mata wani abu daga cikin wannan ruwan kenan ita ma ta karba ta yi
حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا اسماعيل حدثنا ابن جريج قال اخبرني علاء ان صفوان بن علاء بن اميه اخبر ان علاء كان يقول ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم في إرادتي وعليه ثوب قد أزلني قد أزل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متفمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى بي رجل أهرم بأمرة في جبة بعد ما تضمح بالطيب فأشار عمر إلى على بيده أن تعالى فجاء على فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يقف كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن الأمرة آنفا فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب أما الطيب الذي بك فتصيره ثلاث مرات وأما الجبة فارجئها ثم صنع في أمرتك كما تصنع في هجك
حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا اسماعيل حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاوس ان صفوان بن يعلى wato adawu ya ba labarin cewa safwan dan ya'ala bin umayyata dan umayyata akhbarahu ya ba shi labari Allah ya ala cewa ya ala qal kana yaqul ya sun ce ya cewa laita ni ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina ma ni dai zan iya ganin manzo sallallahu alaihi wasallama ne yanzu alayhi yayin da ake saukan masa wa'ayi ma'ana ma ya zai ga manzon Allah sun da ake yi masa wahayi in ga ya yake kala shike nan ta yake cewa fa baina tsakanin nan muna nan fa baina nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin mu bil jirana ta jirana wa alaihi thawbu akwai wato tufa a jikin manzon Allah tarku zilla wato an lullube shi bihi da shi ma'ahu tare da shi shi hiratun akwai mutane a cikin zanen ashabihi daga wato sahabansa in za a hu a arabiyun sai wani balaraban kawai ya zo masa alaihi jubbatun yana tare da jubba ya sa jubba muka dalle ko da ɗikin yana mai sa kwaɓa turare a cikinsa fa kala sai ce ya rasulullah ya wanzu Allah kai fa tara yaya kake ganin fi rajulun ga mutumin da a harama bi umratin ya harama da umra amma fi jubbatin yana cikin jubba ba da ma sadan mahaifi bayan kuma dama ya wato ya kwaba turare ya sa a jikinsa eh harama yayi da mai wanda sa ihrami sai zaman bai sa ihrami ba sai zaman kuma da dubban sai harama to fa ashara fa ashara umaru ila ala da yadi sai sai na umar ya ishara zuwa ga ala da hannunsa an ta'ala ma'ana zo nan fa ja'a ya ala sai ala ya zo fa adkhala ra'sahu sai shigar da kansa fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam muhammarul wajhi sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta yi ja ya gitse yana da kamar mai mutane ka zalika sa'ata haka nan wato kamar sa'a guda sun muturriya a yanzu sai aka yaye wannan abin kuma daga manzo Allah fa kala sai manzo Allah ya ce aina allazi yasaluni an al-umrata anifan ina wanda yake tambaya ta ga umra dazu dazun nan fai shi muka rajul sai aka je aka nemo mutumin ko uce jihi aka zo da shi fa kala sai manzo Allah ya ce amma tsibu amma wato turaren da kasa allazi duka wanda yake tare da kai fa ka silhu talata maratin ka je ka wanke shi ko uku wa amma jibbatu amma wannan jibbar da ka sa fanzi ha ka cire ta tun masalati umar kika ya kamata su zauki hajjika sannan ka je ka aikata umranka kamar yadda kake aikata a hajjinka
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن سليم عن عبد الله بن زيد بن حاتم قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم هنين قسم في الناس في المؤلفه قلوبهم ولن يؤذي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وآلة فأذناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا قال فما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا قال لو شئتم قلتم جئنا كذا وكذا جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشات بالشات والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رأى من الأمثال ولو سلك الناس واديا وشيبا لسلكت وادي الأمثال وشيبها الأمثال شعار والناس جسار إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الهود
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد بن بن عاصم قال عبد الله بن زيد بن عاصم يقول لما افاء الله على رسوله يوم حنين yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada wafiye fai'i ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana fai'i shine abin da aka samu na ganima wannan yakin yau mu ne ranar mu ne kasamatin nasi sai manzon Allah ya raba wannan abin da aka samu na fai'i a cikin mutane eh to wannan abin da aka samu na fai'i a cikin mutane manzon Allah shi kenan sai ya ce ya raba shi eh duk ya rarraba musu to dai tashi rabawa sai ya raba shi cikin mu'allafatu qulubun cikin wanda ake tafi su zukatan su wato su ne irin wanda su sababbin shiga musulunci dan dai a samu a tabbatar da su wanda suke wato sun shiga musulunci abin bai riga ya ratsa su sosai ba tukunna ولم يؤذي الأنصار شيئا ما زال بيتاج ربو بيبا أنصار كومي با فك أنه كي كاتي سوري أنصار لأكي وانا ربو ما أباس كومي با وجدوا sun samu bakin ciki a cikin zuciya sai da mana basu ji daɗin abin ba islamin subun ma a saban nasa domin abin da aka ba mutane su ba ba su ba ma'ana abin da ya samu mutane na alherin ganima su bai same su ba saboda haka sai da mana basu ji daɗin abin ba shi kenan sai labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa ga ansaru ba su ji daɗi ba amma akwai wato yara daga cikin su masu ƙananan shekaru suna ma magana shi kenan fa ka daba mun sai manzo Allah sai ya musu hudu ba fa kala sai ya ce ya ma'asharal ansar ya ku jama'a ansaru mutanen madina alam azirkum dullalan shin ban same ku a bace ba fa hada kuma Allah ji Allah ya shirye da ku da Allah ya shirye da ku da ni ai da ni Allah ya shirye ku ne sa kuka tsaya wa kuntum mutafariqina ban same ku kuna rarraba ba eh fa allama ku fa allama kuma Allah ji Allah ya haɗu kanku da ni domin a raba suke da auki ta hasarar yaƙi kawai yake amma zuwa mazala ya sa suka daina yaƙin aka mazala ya haɗa kansu eh wa alatan ban same ku talakawa bane ku fa azalakum Allah ni Allah ya wadatar da ku da ni kullu ma qala sai in dukkan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu qalu sai ansaru sai su ce Allah wa rasuluhu aman Allah da manzo Allah sai suka fi kowa baiwa qala sai manzo Allah ya ce ma yamluku me zai hana ku an tujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me zai hana ku ku amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake tambayan nan taku qala sai shi mai ba ya ce kullum ma tsala jihar duk sanda dai wato wato manzala ya faɗi wani abu kalu sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da manzansa su ne mafi wato baiwa gare mu kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law shi'tum da kun so qultum sai ku kuma ku ce da ni ji ta na kaza wa kaza ai kai ma ka zo mana kaza da kaza eh da sai ku faɗa haka shi a tarjona ayyuhu haban nasu bi shati wal ba'iri shin ba za ku yadda mutane su tafi da wato dabbobi ba da kuma raƙuma su tafi da akuya da tunkiya da wato da raƙuma an ba su da nuna ko kuma ta zabu da bin nabi sallallahu ko kuma ku tafi da manzara sallallahu alaihi wasallama ila da halikum ko wato ayarin ku cikin jama'a ku eh su a ba su dabbobi da raƙuma da tumaki da nima ko kuma ku tafi da ni ba za ku yadda da haka ba su manzala yace laulal hijratu ba dan hijira da yo daga maka ana ce mu muhajirai ne ba la kuntum ra'an min al ansari da za da na zama ɗaya daga cikin mutanen Madina ansar yace walau sanakan nasu wajiyan da wato mutane za su bi wato wani waji wata hanya au ban ko wata zaza to la salatu wajiyal ansari da sai na haɗe wato sai na bi wato hanyar na ta ansarin mutanen Madina da za a ce kowa ya ware hanyar da zai bi mutanen maka muhajirun da ansaru kowa ya kama hanyar da zai bi to ni da hanyar da ansaru suka bi ita zan bi ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh wasilaha da kuma zazarta yace al ansaru yace ansaru mutanen Madina wanda suka yi imani sha'aru kamar ka ce riga ce HTV ai ka san riga HTV ta fi babbar riga saduwa da jiki ita to mutanen madina sun fi saduwa da manzala akan akan mutanen maka wannan su sauran mutane kuma wato jikaron kamar wato babbar riga ta sama ne ai kaga ta ciki ta fi guda yace innakum sataqatul qawla ba'di usratan ku dai za ku samu usra ba'di bayana abinda ake cewa usra shine masu shugabanci ki kaka gida akan akan wato akan wato dukiyar jama'a shine ake cewa usratu a sa mutum shugaba a kan haƙƙin jama'a shi ke nan ya kaka gida ya zama da ya kwace ya kwace haƙƙin jama'a maza Allah ya ce to za ku samu wannan bayana to amma in har kuka samu haka bayana in har zamanin ya riske ku to ya ce fasiru ku yi haƙuri hatta talqauni alal haudi har dai ku haɗu da ni a tafki na wato tafkin aljanna ruwan alkautara wato wannan kaga ya nuna baki ɗaya automatic an ba su da to tikita na aljanna alhamdulillah alhamdulillah Okay,